أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقوديا تتبتك على مدوكسين سركي wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin littafin riyadu salihi za mu tashi a kan babi na 248 to babu taharimi sima'il giba wa amri man sami'a gibatan muharramatan biradiha wal inkari ala qa'idiha fa in ajaza أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه wato wannan babi zai magana akan haramcin sauraron cin naman mutane in kun tuna baya mun yi karanta babi da yake magana akan haramcin cin naman mutane yanzu kuma haramcin sauraron cin naman mutane kasan akwai waɗanda su ba su suke ci ba amma ana ci suna jin daɗi suna dariya suna jin daɗi a kawo rahoto a ce wane ɓarawo ne wane ya yi sata a wane bai da kirki wane ya yi kaza kawai su suna ji suna allah allah ba su sai hiran a soma ba su ba sa san a yi ba sa nan to da kai da wanda ya ci naman duk ɗaya kuke shine abin da babu yake koyarwa da wanda ya yi da wanda ya saurara to shi ne haramun ne da kuma umarnin wanda ya ji an kinama na wani to ya ce ya maida wato kar ya yadda ya gaya wa wanda ya kinaman cewa abin da ka yi baka kyauta ba ba haka ake ba wato abin da ka yi allah maɗaukacin sarki ya hana idan ya ƙi karɓan wannan nasiha to abin da yake kan mutum shine ya tashi ya bar wajen kawai ka tashi wannan majalisar ba ta ka bace wannan wajen hiran ba naka bane sai ka tashi ka tafi shi kenan Allah ya san ka hana ba a hannu ba ka ce kar a yi ba a ji ba na kai kuma ka ka maida an kiyarda قال الله تعالى وإذا سمعوا لك وأعرضوا عنه وقال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين Allah madaukakin sarki yace wato yana fadin siffan bayin Allah waɗanda zai wa rahama waɗanda zai sa su a cikin aljanna Allah ya samu a ciki Allah madaukakin sarki yace siffar su shine wa iza sami'u lagwa a aradu an idan suka ji ya sai shiyar magana sun su kau da kai ba sa yadda ba sa tsayawa ana yi da su sai su kau da kai sa'ana Allah madaukaki sarki yana siffanta mu'minai a cikin suratul mu'minun ciki siffar da yake ba wa ya ce wallazina hum anil lagwi mu'ridun su ne waɗanda idan suka ji yasasshiyar magana shine magana ta haram magana ta cin naman mutane ta zagin mutane a sai su kau da kai a banda su sana Allah maɗaukacin sarki ya ce inna sam'a lalle ji wal basara da gani wal fu'ada da zuciya kullu zalika kana anhu mas'ula dukkan wannan Allah zai tambaya akan su Allah maɗaukacin sarki zai tambaya akan ji mai mutum yake ji a cikin rayuwarsa me yake ji abubuwan da Allah ya hana yake ji safe da rana da yamma ko ko abubuwan da Allah yake so Allah maɗaukakin sarki zai tambayi mutum me yake gani abubuwan da Allah ya hana ya gani yake ta kallo ko ko abubuwan da Allah madaukakin sarki ya yi umarni ya yarda a gani da haka duka Allah zai yi haka nan zuciya mai da ana yake kullawa da ita kulla alheri mun yi sa Allah madaukakin sarki bai kama mu da magana zantuntuka na zuciya amma in kai kulla alheri da zuciya za ka samu lada niyya in ka kulla alheri ta yayyuwa ma baka samu dama kai aikin ba amma sai Allah madaukakin sarki ya baka lada saboda kulla alheri kamar yadda aka samu waɗanda suka kulla sharri su ma suka samu zunubi Allah madaukakin sarki ya kiyaye sana Allah madaukakin sarki yace a cikin suratul an'am wa idza ra'aita allazina yaquluna fi ayatina idan kaga waɗanda suke kutsawa a cikin ayoyinmu wato masu cin naman mutane kazo ka same su a majalisa suna ta cin naman mutane Allah madaukakin sarki yace idan mutum ya ga waɗannan mutane to fa'arin anhu Allah ya ka kauda kai ka rabu da su ka tashi ka bar wajen hatta ya kudu fi hadisin gairi har sai sun canza topic sun shiga wata magana ba na cin naman mutane ba ba lafi a zauna yi maganan kirki ba lafi a zauna yi maganan arziki ba lafi a yi hira wato hira ta kasuwa yadda za a ci gaba yadda za a yi abubuwan alheri duk ba lafi amma hira na cin naman mutane Allah ce kai kada ka shiga ciki har sai in har sun canja wannan magana da suke faɗi sai Allah madaukakin sarki ya ce wa in ma yin siyan na kashe ɗan in ma ke ɗan ya mantar da kai ka zauna aka soma kana wajen to fala ta ƙuwud ba da zikira ma alƙawin zalimi kar ka zauna bayan ka tuna cewa Allah ya hana bayan ka tuna Allah ya hana kar ka zauna ka ci gaba da zama tare da mutane azzalimai ka kenan ma cin nama mutane azzalimai ne Allah ya tsare mu shi yasa wannan hani da Allah madaukakin sarki yayi wato hani ne wanda yake bukatar dan adam ya ya ya kore wato cin naman idan ya samu akwai abinda imamun nawawi ya rubuta Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri Allah ya masa rahama ya rubuta abubuwa guda shida yace su waɗannan abubuwa guda shida shine abinda wanne yaji cin naman mutane yaji annamimanci yaji ana cin naman mutane ko yaji ana yin annamimanci su ya kamata yayi wato yayi yayi su idan mutum ya zo ya faɗi ko da yake magana da ya ainihin sa akan annabiwanci ko zan da annabiwanci da cinna wa mutane suna da bambanci annabiwanci shine maganar haka take wani ya zo ya yi magana na wani mutum ko ya zagi wani mutum baya nan sai kai ka tashi ka je ka samu mutum ka ce masa wane ya zage ka shine annabiwanci gashi ba ya zage shi kai da kaje ka faɗa ka zama annamimi ka zama fasiki abinda aka dora ma shine yanda aka dora mana akan wannan cin nama mutane shine ka ce a iya ce kai wani bai da kirki ka ce gaskiya ba gaskiya ba ne yana da kirki kai dai kawai dan bai ma kirki ba ba dalili ba ne na sha bai da kirki kun sa ɗan mutum bai kamata ya yanke wa mutum hukunci ba kai ba a ma kirki bai nuna mutumin bai da kirki ai wataƙila ya wa mutum ɗari ko tunda ba zai iya wa kowa ba ka kenan wani ya zo ya ce bai da kirki sai ka ce a'a a'a kai dai wataƙila ba ka yi sa'a ba shi kenan kuma haka yake dan adam yake faruwa da su za ka ga wani ka ce shi bai da kirki shi wani kuma a duniya ba mutumin kirki irinsa duk duniya za ka ce zaɓin mutumin kirki lamba one shi zai kira ka ke nan magana ɗan ana sai dai ya ja ya yi a hankali ina jin babi na gaba in za mu kai ina jin akan annamimanci yawaye magana wanda insha Allah in na zo zan faɗa abin da Imam Nawawi ya faɗi na wanda ya zo yayi annamimanci abin da ya kamata kai a matsayinka na musulmi ka gaya masa ana bin darda'i رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة رواه الترمذي وقال حديث حسن an samu hadisi daga abin zarga'i yadda Allah ta kara tabbata a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda duk ya tsare mutunci dan uwansa wanda duk ya tsare mutunci dan uwansa baya nan za a ci mutuncinsa za a masa ƙarya za a masa shari ya ce allambur to shi kuma allah madaukakin sarki zai tsare shi daga shiga wuta ranar tashi kiyama kaga kenan aiki ne ja ka ji wani na zage wani ka sha malam dakata dakata umar bin abdulaziz wani ya taba zuwa ya zo ya zauna a majalisarsa sai ya ce masa wane ya ce ya yi kaza ya yi kaza ya faɗi magana sai ya ce wa mutumin to saurara ka ji malam ya ce maganar da ka faɗa ka ce wane ya ce kaza ya ce ka ji wannan idan maganar gaskiya ce to wannan aya ta hau kanka da Allah yake cewa ya yi hallazi na amanu a ya ce idan maganar ƙarya ce wani aya ta hau kanka da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun jinaba'in fatabayyanu yace kaga wannan ayar daidai ta yi daidai da kai idan ma maganar da ka faɗa gaskiya kenan yace idan ko maganar da ka faɗa ƙarya ce a'a gaskiya ce kai yace ka zama inda Allah yake cewa hammazin basha'in binamin yace amma cikin abubuwa uku ne ka zaɓi ne ko kuma idan ka so mu bar maganar nan sai mu yafe ma yace to a yafe mu yace ko ba zan ƙara kawo maganar kowa ba wannan shine abin da ake son musulmi ya daure ya koya ai za a yi ta magana amma ba kai ba ɗaukan magana ka je ka kai cewa wani ya ce kaza bai da kyau wani dole ma mu yin wannan ya zama munafiki wa ake ka ko zagin mutum wani yayi ai wancan mutumin ya wuce zage shi a gaban sa ne ka gane sai dai yana zage sa a baya to kai ina ruwanka idan da zai zage shi ba ya san inda yake ba ai sai je gaban shi to ba zai iya ba sai to abin da ake kan yanka shine ka hana shi ka ce ba kyau abin da kake abin da kake ba kyau wannan munafurci ka gaya masa kuma shugabanni su ne suka ku bukatuwa da suwa mutane irin wannan duk wanda suke da mukami suke sun fi samun waɗannan za ka ga a ma'aikata wani shi kawai da gulme yake cin abinci sai a ringa zuwa yana cewa an yi kaza an ce kaza amma wasu daga cikin manya in Allah ya taimake su da sun kafa masa birki bai bai sake yi wani ya ce kaza zai ce zauna sai a ce yanzu Allah ku kira mun wani wani da wani ya zo sai ka ga yana rawar jiki amma da ya zo ya sake yana shan shayi yana ta cewa wani ya ce kaza wani da ya ga mutumin da yake ya ce kaza sai ka ji magana ta canza sai ka ji ba haka take ba to kaga kan kar ayi wai kar a fara shikenan mutum ya dade sai kaga ya dade akwai kuma wanda suna son gulma abin na burge su eh har kyauta suke wa mutum dan gulma ya zo ya kawo musu ƙarya sai su mara kyauta kaga da su da shi duk a wajen Allah وعن إتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الدوي المشهور الذي تقدم في باب الرجاء قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال أين مالك بن دكشم فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورس- ولا رسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه an samu wannan hadisin daga Itiban dan Malik yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi a cikin hadisi wanda yake mai tsawo mun karanta shi a cikin babu raja wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Tabuka kenan yakin Tabuka ne ko ba ku ce eh ko a na a an je yaƙi ne tare da annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan yana cikin waɗanda ba su zo yaƙin ba wanda bayan an sauke kaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an abin nan yayi nafil yayi sallah sai ya tuna bai ga wani ba sai manzo Allah ya tambayi sahabbai yace ina wani shine Malik bin Duksum yace ina yake to budan bakin wani a ciki sai yace ai wannan munafiki ne munafiki ne baya san Allah baya san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi yana jin wannan magana sai ya ce la ta kun zari kar ka faɗi wannan kaga mai manzon Allah yayi sallallahu alaihi ya kare masa manzon Allah ya ce kar ka faɗi wannan magana yace ala tarahu qad qala baka ga wannan mutumi da nake cewa ina yake ba ya ce la ilaha illallah kuma ya faɗe ta saboda Allah yana neman yadda Allah da ita kuma Allah maɗaukakin sarki ya haramtawa wuta duk mutumin da ya ce la ilaha illallah yana neman yadda Allah da ita Allah ya haramta musu shiga wuta shi yasa sai mu jaddada la ilaha illallah mu ko mu Allah ya sa ta zama gangariya eh matsalar da ake samu da la ilaha illallah in dai ka faɗa da gaske ka tsare ta to in Allah da ba kai ba shi ga wuta ka ga wa kowa wannan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda tana da nauyi tana da ƙarfi ta isa komai amma matsalar shi ne a tsare ta idan mutum bai tsare ta ba ba zai iya ayyukan ibada wanda za su zama sanadiyar tsira ba idan mutum bai tsare ta ba dama Allah ya ce mana wata in bi sabir wa sala ku nemi taimakon Allah da haƙuri da sallah ku kutsai da sallah idan mutum ya samu ya tsaye da sallah to sai ka ga ita la ilaha illallah ta tsaya in ba haka ba sai mutum ya ringa wasa da ita ya ringa wasa da ita Allah ya kiyaye a kaga mai zuwa wajen boka yana wasa da la ilaha illallah na ka ga kowa wannan wasa yake da ita wanda zake fadin la'alala kuma yana kafi ai wasa yake da ita amma wanda ya faɗe ta yi tsare ta saurin Allah da ta ishe shi ga hadisin bidaka hadisin da annan sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin bawon Allah wanda ya zo filin tashi alkiyama da kayan zunubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce takaddu ne yazo da su guda 99 kowanne in ka bude shi ya kai inda idan ka zai iya gani kuma duk zunubi ne a ciki kuma a wajen siradi shi kanshi mutum ya ce ai shi tashi ta kare wuta kawai zai tarin zunubi ya zo da su har ya yanki dan mani Allah ya ce mala'iku ku gaya masa muna akwai ajiyarsa akwai wata ajiya tashi da take wajen mu manzo Allah ce sai a fito masa da wata takarda kamar ID card shine kujin ake hadisin bidaka bidaka da larabci ID card to sai a fito da shi dan karami babu komai a jiki sai la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shikenan a ciki saboda ya faɗe ta saboda Allah aka ajiye masa ita sai a kawo sai Allah ya ce wannan ajiyar ka ce muka ajiye maka ga ita da aka sai a ɗora zunubansu a kan sikeli sai a ɗora wannan da mai da komai sai ita sai a ɗora shi a kan sikeli mazala ya ce kawai sai la ila lala ka rinjaye zunubinsa har mazala ya ce daman mu ne zai rinjaye sunan Allah ai babu shi wa me komai ya zama ba komai ba ai to kaga tsare ta yi ya la ila ila kuma lalle muhammadu rasulullah saboda ai mun karanta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sa dan adam ya tsira mun karanta hadisin balarabe da yazo manzo Allah na magana sallallahu alaihi wasallama yace wace za ta tashin kiyama ya jefa tambaya manzo Allah ya kyale shi manzo Allah da karshe bayan yayi bayanin da yake wa sahabbai sai ya juya ya ce wane ne yake tambaya dangane tashin kiyama yace ni ne ya rasulullah manzo Allah sai ce masa sallallahu alaihi wasallam me ka tanada mata me kai tanadin tashin kiyama kake neman wace za a yi sai ce gaskiya wata ruwayan hadisi sai ce gaskiya ba abin da nayi tanadi yace ma ni ba wani yawan sallah ba ni ba wani yawan azumi ba yace sai yace amma fa akwai abu guda ɗaya tabbas na tabbatar da shi yace ina kanka shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai shikenan indai kana so na almar'u ma aman ahabba ai duk mutum nan tashi kiyama yana tare da wanda yake so an ce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba taba murna ba ga wani abu bayan bayan musuluncin su da wannan abin da ya faru saboda duk sun san suna san Allah suna san manzon Allah shi san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da riba yawan mu ne ba mu sani yana da riba yana da riba a duniya yana da riba a lahira ba ma mutum ba ko ko ko dutse ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya riba akwai waɗanda ba su da rai amma ribar da hadisin Anas da yake cewa wata ran sun dawo tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka bullo ba Madina kawai sai ga dutsen Uhud a gaban su manzo Allah ya ce haza jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu yace manzo Allah ya ce wa Anas wannan dutsen hudu dutse ne yana san mu muna yana kaunar mu muna kaunar shi da aka dutse ma ya kaunace Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya kaunace shi bare kai mutum shi yasa dalle dole kaunar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana da riba huduba da muka yi ran juma'a akan akan girmama annabi ne ko lalle ya kamata mu sake akan kuma wato ribar da ake ci akan san manzon Allah riba tana da riba a duniya da lahira kowanne ya ishi dan adam ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan duniya ya ishi dan adam ya dage ya so manzo Allah duk yanda zai ya so annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam abun so ne dabbobi ma da suka so annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu matsayi na daban kutuna kututtire kututtire na dabino wanda manzo Allah yake tsayawa a jikinsa yana hudu ba da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam minbari aka sa ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai huduba sai ya min bari manzo Allah na cikin huduba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sahabbai sun ji kawai sai ku tattara da biyu ya kama kuka kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauko daga minbari ya dafa shi ya ba shi hakuri kafin ya shiru kaji ku tattara ya san annabi sallallahu alaihi wasallam amma kai da ranka kana la ilaha illallah na ni da raina na layar amma kuma abin sai a hankali dabino sun ciran dabino Allah ta azurta mu da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi imam bukhari da imam muslim ne suka rawaito shi وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته وقد سبق في باب التوبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس في القوم آه في القوم بتبوك to wannan shine na tabuk wannan wani yaki ne daban wanda aka je manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tabuka okay wa jalisun bi tabuk yace ma fa alaka abu malik fa qala rajulun min bani salma ya rasulullah habasahu burdahu wa nazaru fi idfaihi fa qala lahu muaz bin jabal radiyallahu anhu bi'sa ma qulta wallahi ya rasulullah ma alimna alaihi illa khaira fa sakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samu hadisi daga ka'ab dan malik ya dala su kara tabbata a gare shi a cikin shi ma hadisi ne mai tsawo wato hadisin waɗanda ba su je yakin tabuka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato lokacin da Allah waɗanda Allah ya karbi tubansu wanda Allah ya kitawa Allah salafatin lazina kullihu na su ukun nan to bayan an je ana yake ce a ka abin malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan ya je yana tabuka yana zaune a cikin sahabbai sai ce ban ji tsoriyar ka abu dan malik wato shi ban ganshi ba me ya faru bai zo ba sai wani mutum a cikin bani salma sai ce ya rasulullahi yana nan wato rigunan ado da ya ɗinka yana tafiya yana takama ya hana shi zuwa wato yana da riguna na ado ya sa yana sa riga yana yana takama yana kallon gefen rigar sannan yana ji da jiji da kai ya ce shi ya hana shi zuwa kaga wannan mukunan shaida shi amma yana rufe baki sai mu'azu dan jabal ya amshi magana madan jabar ya ce cir da abin da ka faɗa kaga maganar marar da an tsir da akhihi a gaba manzo ya ce wannan magana ba gaskiya ba ya ce na rantse da Allah ya rasulullah ba mu san mu'az da wani abu ba ba mu san shi da wani abu ba a da ba mu san ka'ab dan malik da wani abu ba sai alheri kaga haka ake so ba mu san shi da wani abu ba sai alheri sai manzo Allah ya shiru wato domin an maida to haka ake so in ka ji wani ya zagi wani ka ce ba gaskiya ba eh sun kirki sai dai baka sani ba to ba za a yi ka san cewa kowa sai ka san kai mutumin kirki ne wannan ma yi shiga wani aiki ne wanda ba ruwanka ya ma za ka yi ka sani tunda ayyukan mutane ba zuwa suke a gidan rediyo suna faɗa na kai ya za ka yi ka gane cewa wannan mai sai ka mar shi na ko shi mutumin kirki ne ko shi ba mutumin kirki ba kaga ganganci ne ganganci ne tunda in kai bai ma kirki ba ta yawa ta kila miliyan kai baka sani ba ko ba dole aka ce in kai bai ma ba shi kenan shi ba mutumin kirki ba ne ba haka ba ne ta yiwa kai lokacin da ka zo bai da shi amma da yana shi ya ba wanda zai ba kuma ba wanda zai iya wa kowa sai Allah kaga in mutum ya san wannan kawai in abu bai samu ba sai shi ba raban shi bane shikenan a huda amma maganan abi ta bi cewa mutum bai da kirki baya taimako a'a wani ma za ka ga shi je neman taimako amma sai je yana cewa mutum baya taimakon musulunci ko shi ne musulunci shi mutum shi shi ya juya ya zama shine musulunci shi aka ki taimako ba amma zai je yana cewa mutum baya taimakon musulunci to kaga abin ta ba shine musulunci kenan ko da kuma an taimake shi an taimaki musulunci kaga wannan duk magana ce kawai sai babu bayani ma yubahu min al-ghiba wato wannan babu zai magana akan abin da yake ya halarta abin da ya halarta na cin nama mun ce ba a ci nama mutane to waɗannan dai halar ne za a ci naman to mai sha'awar cin nama ga wajen da na gana halal shi ne mala ya kawo su ya ce ilam annal gibata tubahu li garadin sahihin shar'iyyin la yumkinu al-wusul ilayhi illa biha wa huwa sittatu ashiya mala yace ka sani cewa maganar mutane da aka ce kar a ringa yi kar a ringa yi kar a ringa yi to akwai wanda ya halatta a yi ya halatta a yi sai ce an halatta shi ne saboda wani manufa na shari'a ingantacce sahihi wanda abun ba zai taɓa faruwa ba sai an bari an yi magana ya ce wa huwa sittata asbab abubuwa guda guda guda shida ne na farko al'awwal التظلم فيجوز للمظلوم أن يتا أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول ظلمني فلان بكذا waje na farko da aka yadda a yi magana na a ci naman mutum kuma ba a cin nama ba ne shi ne wanda aka zalince shi wanda aka zalince shi kana tafiya gwani ya tare ka a lungu ya mammare ka ya kwashe ma kaya na ya gudu ha to ba don ka ji dole ka ce a ya zalince ka ba ha kaga baya da dole ka ce wani azalimi ya zalince ni ya mare ni ya shine ka je neman yadda za a kwato maka haƙƙinka wajen shugaba ne ka kai gara ko wajen alƙali ka kai gara ko wajen su ne wanda yake da iko ko wajen yan sanda har statement za ka yi cewa ya cuce ni macuci ne eh amma fa ya ce wanda yake da iko zai taimaka maka zai maka wani abu ba wanda kawai zai sha labari ya tashi ba ai an gane ba wanda labari kawai za a sha majalisa ba a'a ka kai kara ne don me don a kwato maka haƙinka da ka sai ya ce zalama ni fulanin bi kaza wani ya zalunce ni ya mun kaza wani ya halarta ai an ji guda ɗaya ko na biyu al-isti'anatu ala taghyiril munkar ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فاجزره فاجزر فاجزره عنه ونحو ذلك ويكون مقصوده التوسل توسل إلى إزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك كان حراما abu na biyu shine neman taimakon yadda za a canja barna misali wani yana aikin barna kana son ya bari sai mutum ya je ya samu wanda yake da iko wanda zai iya hanawa ya gaya masa cewa wani fa yana kaza ka hana shi shi ya sa mala ya ce amma ya zan niyyarka shine a hana shi ba niyyarka kai labari ba don a don a daina barna yace fa idan niyyarka bata zama wannan ba to ka aikata haram idan kawai dan a sha labari misali mahaifin yaro ne ka ganshi misali yana shan wiwi kuma ka san zai iya hana shi amma bai sani ba suka gaya masa ba zulma bane na wane suna tafiya da yara kaza suna kai shi wajen lalacewa hana shi yawo da su shi ne magana wanda ba gulma ba ne a hana shi yawo da su to mutum zai iya wannan na uku kuwa shine al-istimta fa yaqulu lil mufti zalamani abi aw akhi aw zawji aw fulanun bi kaza fa lahu zalika وما دريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم وناو وناو ذلك فهذا جائز للحاجة ولكن الأهود والأفضل أن يقولوا ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا فإنه يحصل به الجرد من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هندي إن شاء الله تعالى mala yace na uku shine wajen neman fatawa ka zo wajen malami ko mai fatawa za ka rika cewa babana ya zalunce ni na babana ya zalunce ni a dan uwana ya zalunce ni a mijina na ya zalunce ni a wani ya zalunce ni shin abin da yi nan daidai ne za ka yi tambaya kake so ka yi sai mana ya ce amma ma abin da ya fi kyau a dangane da wannan in ka zo ka ce mai fatawan me za ka ce dangane da hukuncin wanda ya kaza ya kaza ba ma sai ka ce kai aka wa ya ce za ka iya amma in ka ce ma wani ɗin ya mun kaza yaya hukuncinsa ya ce babu laifi ya ce domin amma in ka sa ka yamma abin zai iya bayyana ya ce kamar yadda za mu samu a cikin hadisin hindu ita da ta zo kawai ta faɗi ga illan mijinta eh ko manzo Allah ya bata yadda za ta yi wannan shine na uku na hudu tahzirul muslimina min ash-sharri wa nasihatuhum wa dhalika fi wujuhi minha jarhul majruhina min ar-ruwati wa shuhudi wa dhalika jaizun bi ijma'il muslimina bal wajibun lil haja ومنها المشاورة في مساهرة الإنسان أو مشاركته أو إيدائه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته ويجب على المشاورة على المشاورة ألا يخفي حاله بل يذكر المساوي التي فيه بينة النصيحة فيه بنية النصيحة ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة وهذا مما يغلظ فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نسيهة فليفتن لذلك ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها إما بأن يكون لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يسله أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به وأن يسعى في أن يحثه على على الاستقامة أو يستبدل به ما ليكي نهدو شيني واتو tsoratarwa ko a faɗakarwa ko tsoratarwa ko faɗakar da al'umman musulmi akan wani sharri wanda za a dasa musu ko a yi musu nasiha wato wani sharri ne za su haɗa ciki ba su sani ba to kai kuma ka sani to wannan ya halatta ka je ka samu wanda sai mala ya ce wannan yana da nau'o'i daban-daban shi yasa ya kawo su da yawa ya ce na farko misali masu ruwaito hadisi idan aka san mutum makareci ne kai ka sani a'a wannan hadisin ka sani ka gashi yayi na misali ka sani ba za ka je ka yi shiru ba a'a dole ne a yi magana ka je ka yi magana a kai shi wannan ja'izi ne mala ya ce kai wajibi ne ma wajibi ne a yanzu misali mutum ne ka ganshi ya ce a bari zai sata a nan gidan yau da daddare na ka sani ka ce zai je yau zai sata a gidan nan kai kuma ka san mai gidan shi ne saboda baka cin nama sai ka yi haga ya kuskure dole ne ka gaya mai gidan nan a kula ka kula da gidanka dan na ji wani ya ce zai zo sata gidanka yau daidai ne zai ya gyara shi ne yake yana daga cikin wannan neman shawara idan aka zo aka nemi shawararka misali za a yi aure za a yi aure ko matar ta zo neman shawararka ko mijin ya zo neman shawararka ko dangin matar suka zo ko dangin mijin wane yana neman yarmu a wane yana neman kanwata a ina son za aure kanwar wane na a zan aure a gidan su wane dan Allah kai ne makocin su me ka sani to ya zama dole ka faɗi abin da ka sani sai mutanen kirki wane ai mutanen kirki ta ba mutanen kirki ba ne abinda ka sani wani ya zo yana neman yarmu me ka sani a kan shi ka ciya barawo ne a so an kama shi sau da ya ɗaure a falwaya ka gai shi a misali a ina ka hankalin shi kuma duka an sake take shi na an sake kamo shi wata na an ƙara daurewa ga kayan da ya sata ga na duk ka sani to me zaka ce na ha o to wai ka tuba zai ka gaya masa wataƙila ya tuba amma da ba ka sani ba amma dai abin da ka sani kenan to biyu ma aka ana kama shi na shi kenan yana nufin wannan bakin nama ba ne eh gaskiya dole tambayan ka aka yi amma kuma ba a tambaye ka ba abin da ya saka sai ka je ka lallaba na ga wanda na zuwa ba me yake zuwa yake zuwa yi a to ba wanda ya saka ba wanda ya saka amma an zo an ce ma ana neman wannan shawara ta abin da ya shafi aure ko kuwa wani ya zo ya ce ba mai kasuwanci da shi da Allah kai ne na ga kuna mu'amala da shi ya harin shi yake shirai macuci saboda ni ma su uku yana cuta ya a kar ya zama wai sharri ne kar ya zama zato ne ko labari ne a'a abinda ka tabbatar har ga Allah za ka nanata shi ne kar ya zama zato kake yi ko gulmance kake ji a'a ya zama abu ne ka san shi har ga Allah haka yake haka yake haka za ka faɗa ko wata mu'amala duk abin da dai za a zo a tambaye ka ko kuwa mutum ne ya tashi ya je ya samu shi aka gamar tallan gida ya ce an kawo min tallan gida a waje kaza na je gaza na ga kai ne da Allah an gonku ne na ga makocinka ne da Allah ina san da sai gidan yaya halin sa yake kai bai da kirki ce a mutumin kirki shi matsalarsa in kai makwataka da shi zai ringa ebo shara yana zuba a gidanka duk abin da ka sani ya ka faɗa zai ka yi a ba Allah mutumin kirki ba zai da zai ka faɗa abin da ya zama ko wajen Allah za ka nanata eh ba ƙarya kake ba ba kuma za ka ringa cewa an ce an ce ba na babu an ce an ce a ai zama abin da ka sani kenan tsakaninka da Allah da haka ya zama wajibi akan wanda aka nemi shawararsa kada ya ɓoye wani hali nasa da ya sani zai ambace shi amma da niyyar nasiha ba wai da niyyar ci masa mutunci ba yace yana daga cikin abinda ake yin magana akan mutum idan mutum ya ga yana wani na zuwa yana daukan ilimi a wajen wanda zai batar da shi yana daukan ilimi wajen wanda zai batar da shi ai in ka yarda da mutum ka zo ka tau kici zaka dau ilimi ai in batacce ne zai batar da kai ai tunda kana kayar da ne duk abin da ya gama za ka yadda da ka sai kuma kai ka san cewa lalle wannan mutumi bata yake koya mutane a'a bid'a yake koya mutane to to ya zama lazimi ka ce an in ka canja wani eh saboda gashi gashi amma shi ma kai ya zan jita jita kuma ya zama kai ka san cewa batan ne ba wai kai ne kake a batan ba na eh ba eh sai ba kai ne batattan misali ka ga ba wannan ba domin ba irin yadda yanzu ake kaga yanzu abin matsalar da ake kamar bidi'a ce bidi'ar ma da yawa ba musanta ba ba musanta ba idan ake mana ta'arifin bidi'a cewa duk abin da annabi bai yi ba bai ce a yi ba bai ga ana yi ba sha ita ce bidi'a to wane ne ba dan bidi'a ba to dan Allah a ina zaka samu wanda ba dan bid'a ba in ne wannan shine ta'arifin bid'a ku ji ba abinda annabi bai yi ba sallallahu alaihi wasallama bai gani ana yi ya ce ya yi okay ko ya ce a yi ba ko bai ba da umarni ya ce a yi ba in ya zama shine bid'a na cewa ne ne yanzu ba dan bid'a ba na ka tuno dai ayyukan musulunci da kake yi akwai ayyuka wannan da suke ayyuka ne masu kyau kuma ana yi amma da gaske ba yadda za a yi kace wa mutane haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi babu yadda ba wani mai ilimi a duniya da ya isa ya faɗa don ya san ba haka bane abubuwa kuma ana yi duk ana musulunci ana yi a musulunci saboda me suna da wato asali a musulunci shine mabudi inda abu yana da asali ba kuma an hana shi ba to ana iya yi gobe muna tafsiri ko da alaramma yana jan baki ana fassara wane ne alaramman manzo Allah a misali tambaya ne kan dan gadan wani ya gaya mana sunan shi a to kuna so ku ci annabi bai tafsiri ba ne ko ya ce mala'ika ne ni ina ba da misali ne ne Allah ka ku gane ne na ake faɗi cewa suna haɗe abin ya yawa ya yawa duk da cewa kuma akwai wannan za ka ga bid'ar suke zalla akwai wanda maganganun su bid'ar ce na nuhu sa ba su da dalili na ji wani yana cewa yana cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama shi sallar da ya ma shekara goma sha uku annabi ya yi annabi ma mai shekara saba'in shi yanzu shekara saba'in yana sallah wannan ai kaga magana ce mummuna ma kwatanta kasa annabi to ina ruwan Allah ma da sallarka ma shekara miliyan kai kana sallah wa ma ya san ko Allah ya karbi sallar ta na nuhu na wannan wata irin magana me ma ya kai ka kwatanta kanka da annabi na nan kai wane ne shi yasa akwai wanda za ka ga lalle shiriri ta tafi shiriri ta na dai kuma akwai abubuwa waɗanda suke a musulunci a ilmanci sun tabbata za a iya yi kuma annabi bai ba ai an gane in ayi kuma ba irin sai ba saboda yanayin ma lokacin babu yanzu ɗauki aikin haji yadda annan sallah sallah ya aikin haji da wuraren ma wuraren ma ba sa nan shi na shi yana nan ma daban ɗauki misalin shaidan lokacin da annan sallah sallah mai jifar shaidan ya wajen jifar shaidan yake yanzu ba ma ma wancan zamanin mu kanmu zamaninmu da muka so mu zuwa aikin haji ya wajen jifar shaidan yake duk wanda ya je aikin haji shekara kama ashirin da biyar baya ya san yana shaɗai yake ba ɗaya ne shi kaɗai ɗan sanda ce ita kaɗai waje ɗaya ne ko ba ko ina yau yaya shedan yake na ɗaya ba guda ɗaya ba ne na wajen jifa shedan din na jin wajen hawa biyar ne bayan biyar daga bangon nan ya kusa bangon nan guda ɗaya ba ku ji a ba ka gaya ba irin shi ba ne ko za ka gane cewa ba irin sa ba amma larura ce ba wai haka kawai dan ba a san a yi irin na manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam larura ta sa ko abubuwa wanda yake larura ne musulunci ya san larura a darura su tubiyul mahdurat da ka irin waɗannan abubuwa waɗanda larura ne za su iya wato ɗauka da haka idan mutum ya gane cewa wannan cewa zai koyar da mutane addini amma ba daidai ba to wajibi ne yi magana shi ne abin da yake faɗi ko kuma wajen fasiki zai koyar da shi fasikanci da sunan ilimi shi ma dole ya magana an yi wani wanda a nan kefi shekarun baya da sunan musulunci ke tara samari yana sa su suna shan giya nan kefi yana sa su suna zina sai zo wanda wanda ya sani don me za a yi shiru kaga dole a yi fada cewa halakar da su zai ba addini zai koya mu mutum ya ji tsoron wato kada wannan ya cutu da haka ya zama dole ya yi nasiha amma ya zama niyyarsa shi kuma nasiha ce ba wai shi ma dan a yi hira a more ba wannan kuma yana cikin abin da ake tsanantawa kuma ya ce shi wanda ake magana mai yiwa mai maganar in mai a hankali ba hasada na iya shigansa sai wayi gari ya shaidan ya jirkita masa al'amarin shi maimakon da keha kuma sai zama yana cin nama yana zagin mutane shine sai mutum sai mala ya ce lalle mutum ya kiyaye tar wajen nasiha kuma ya zama kana na kawai zagin mutane ne dan ko kana jin haushin su ko dan sun ka ilimi misali ka je ka ce kal aje wajen su na misali ne wani abu ko dai sun tsara ka wani abu kana hasada kaga ya zama barna ya zama an kauce daga abin da ake son a yi shine mala yace lalle musulmi ya kula kar shedan ya dashi ya sallah dan wata damuwa kuma ya zama shi yasa yake nasihar ba dan an saba wa Allah ba yana daga cikinsa yesu sai mu tsaya a kai shi wato ya zama an ba wa mutum shugabanci ya zama baya yin adalci saboda ko don bai iya shugabanci ba ko don fasiki ne ko don gafalalle ne da irin waɗannan amma akwai wanda ya ba shi aikin wanda in an gaya masa zai iya cire shi to za a iya zo a gaya masa cewa wani da ka tura shi ka ce ya jagoranci mutane ya mutu kaza baya mutu da haka ka canza shi wannan shi ma ana iya gaya masa don me dan ya canza shi shi ma ba wai dan kawai a yi hira ba a dan a samu canji da goya guri mu karasa na biyar shine ya ce mutum ya zamo mai bayyana sabo ko fasikanci ko bid'a misali yana shan giya a fili a da sauransu yana karɓar rashawa yana cin dukiyar mutane da zalunci yana ayyuka waɗanda suke marasa kyau to ya halatta a yi maganarsa kuma amma haramun ne a yi masa ƙarin gishiri na in za a faɗa abin da yake nan daidai waje da abin da za a faɗa ya ce yace sai dai idan akwai dalilin yin haka cikin abin da muka ambata na shida na ƙarshe shine ya zama an yi maganan mutum da wata siffa mara kyau amma saboda a gane mutumin shine mutum makaho wane gurgu wane kuturu wanda in ba a kira shi ba ba za a gane shi ba akwai wanda ka je neman shi ka ce wane makaho na kalmar makaho in saboda a gane shi ne ba wai don wulakanci ba ne idan ya zama don wulakanci ne haramun ne in ya zama wane gurgu misali wane mai hannu ɗaya na da ka faɗa shi ne zai sa a gane shi to kaga irin faɗan wannan da dalilin a gane mutum babu wani abu amma kada ya zama an faɗa ne saboda wulakanci ko tozarci wannan bai da kyau shi ne ya ce ya zama haramun a faɗi wannan sifa da niyyar sauya mutum ko wulakanta shi idan kuma akwai da za a gane shi ba a kira wannan sifa ba to ya fi ba sai an kira shi da wannan sifan ba malai ce to waɗannan su ne wurare guda shida wanda malamai suka ambata wato wanda ya halatta a yi maganan mutane wanda yake sun kawo hujja su ne hadisan da za mu tashi a kai insha Allah alhamdulillah اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات السبع رب العبد رب العالمين اللهم اغفرنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك عن المكان من تحتنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله